الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu da nake magana yammacin ranar laraba ce wacce ta daidai da sha biyu ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wacce ta daidai da tara ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha hudu wannan shine kasad na ɗari da ashirin da takwas daga cikin jerin karatuttukan tafsirin alkur'ani mai girma karatun da wato aka yi watake da alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu idan ba mu manta ba jama'a a shekaran jiya mun kwana a aya ta ɗari biyu da hamsin da biyar daidai a cikin suratul bakara ayar da ta fi shahara da ayatul kursi mun fassara wannan aya sai dai kamar yadda muka saba a kullum idan muka fassara aya mukan biyo baya da wasu jawabai da wasu wato maganganu waɗanda suke da alaƙa da waɗannan karatuttuka da muke ina da bashi guda ɗaya a kaina wanda na ɗauka a wancan karatu na ƙarshe na yi ishara a ƙarshen fassar ayatul kursi cewa zan yi ishara zuwa ga wasu littafai wato zuwa ga wani littafi wanda yake zai faɗakar da kai a matsayinka na ɗalibi ɗalibin ilimi musamman mai ƙoƙarin sanin tafsirin alƙur'ani musamman malami mai tafsirin alƙur'ani wannan littafi zai taimake ka gurin kaucewa kurakurai na aƙida musamman game da abin da ya shafi fassara ayoyi waɗanda suke ɗauke da sunaye da siffofin Allah ina jin ba a manta da wannan alƙawari ba ko to a yau insha Allah zan cika wannan alƙawari wannan littafi da ke hannuna jama'a cikakken sunan shi almufassiruna baina ta'wili wal isbati fi ayati sifat almufassiruna baina ta'wili wal isbati li ayati sifat wannan littafin na wani babban malami ne farfesan ilimi a wata jami'a a kasar Saudiya da ke Riyadh wato Riyadh da ke kasar Saudiya mai suna a sheikh muhammad ibn abdurrahman al-mighrawi al-mighrawi a sheikh muhammad ibn abdurrahman al-mighrawi wannan malami jama'a ya rubuta wannan littafi da kake gani kusan mujalladi hudu ne don ya faɗakar da ɗaliban ilimi da malamai game da abin da ya shafi tafsiran da aka rubuta waɗanda wato matsaloli suka shigo ciki ma'ana aka samu kuskure na aƙida musamman game da abin da ya shafi fassara ayoyi waɗanda suke ɗauke da siffofin Allah maɗaukakin sarki idan ba ku manta ba mun yi bayani cewa mazhabin ahalus sunna da manhajin da suke bi game da ayoyi da hadisai da suke ɗauke da siffofin Allah shine suna fassara su abu na farko suna karanta su ma'ana suna karanta lafuzan ba sa sauya kalmomin sa'annan abu na biyu suna fassara su sannan suna fitar da ma'anonin da ke cikinsu sai dai kaifiyar yarda ma'anonin suke sai su fawwala ga Allah maɗaukakin sarki ma'ana suna karantawa suna fassarawa ana fitar da ma'anar sai dai haƙiƙar yadda ma'anar take wannan ba wanda ya sani sai Allah ma'ana abinda ahalus sunna suke shine suna tafwidul kaifiya ba tafwidul ma'ana ba dan tafwidul ma'ana wannan wato manhaji ne na ash'ariya waɗanda suke danganta kansu zuwa ga wato abul hasanul ash'ari alhalin wa huwa bari'un minhum wannan littafi yayi kokarin bayani a karan farko kamar yadda ya kamata dukkan wani ɗalibin ilimi aƙalla ko da baka mallaki littafin ba amma ka je ka karanta content ɗin littafin za ka gane me ke cikin littafin in ka karanta za ka gane kanun da shi malamin ya asalin wato bayyana a cikin littafin kaga dai a cikin content din littafin mujalladi hudu ne jama'a wannan shine mujalladi na hudun na ƙarshe a cikin content din ma'ana maudu na littafin daga shafi na tara ya yi bayani game da wato ta'arifi game da suwa ake nufi da salafiya sannan menene usul ƙa'idodi na ilimi da malaman salaf suke ɗora ayoyi da hadisai waɗanda suke ɗauke da siffofin Allah a kai don haka kaga a cikin alƙismul awwal ya ce a ta'arifu bis salafiya was salafi wa usulihim wa qawa'idihim fil asma'i was sifat kaji kismi na farko a cikin kismi na biyu ya ce zai bayani game da abin da ya shafi alkhalaf su wane ne alkhalafu menene ta'arifin su sannan menene usul ɗin da suka dogara a kai game da abin da ya shafi ta'awilin sunaye da siffofin Allah ma'ana alkhalafu wa ta'arifu bihim wa bi usulihim allati i'tamaduha fi ta'awil al-asma'i was sifat to sa'annan a cikin kismi na uku yayi bayani game da at-tafasirus salafiyya ma'ana wasu tafsirai ne wasu littattafai ne na tafsiri waɗanda aka fassara alqur'ani a bisa tafarkin malaman salaf ma'ana wasu tafsirai ne na ahlus sunna salafiyun a ƙarƙashin wannan gaba ya ambata tafsirin ibnu jarir ne tabari a inda ya ambaci aqidar shi da tarihin shi da abin da ya shafi matsayar da ya ɗauka akan fassara ayoyin da ke ɗauke da sunaye da siffofin Allah ya tafi kai tsaye zuwa ga ambatan tafsiri na biyu tafsirin babban malami abul muzaffar as-sam'ani sa'annan ya tafi zuwa ga ambatan tafsiri na uku tafsirin al-imam al-baghawi mai suna ma'alim tanzil to sa'annan sai tafsirin ibnu kathir wanda ya fi shahara da tafsirul qur'anul azim sa'annan sai tafsirin babban malami ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ƙasar indiya malam siddiq hassan khan sannan sai malamin ya tafi kai tsaye zuwa ga ambatan tafsirin al-sheikh jamaluddin al-qasimi mahasinu ta'awil sa'annan sai tafsirin al-sheikh muhammad rashid rida to sai kuma tafsirin abdurrahman as-sa'adi malamin usaimin to sa'annan sai tafsirin al-sheikh muhammadu al-amin shanqibi wato tafsirin da ya fi shahara da adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an wannan kismi na uku kenan kismi na hudu ya tafi kai tsaye zuwa ga bayani akan tafasirul khalafiyya ma'ana tafsiran yan bid'a waɗanda suka mai bayan waɗancan da muguwar aƙida waɗanda wato aka samu matsaloli musamman game da al-asma'u was sifat a cikin tafsiransu kaga kenan ahalus sunna yana da matukar buƙatar sanin waɗancan don su zame mishi madogara kuma yana da buƙatar sanin waɗannan ta yadda duk littafin da ya tashi ɗaukowa zai ɗauko wata magana ko tafsirin wata aya ko wata ma'ana daga ciki to ya san waye mai tafsirin ya san aƙidar shi sannan ya san matsayar da ya ɗauka game da al'asma'u was sifat tun farko malam albani Allah ya gafarta mishi ya bayyana cewa game da abin da ya shafi mas'aloli na fikihu zai dogara da littafin wato qurtubi littafin tafsiri na al-imam al-qurtubi amma sai yayi marmaza yayi isharar cewa qurtubi yana da aqida ta ash'ariyya a babin al-asma'u was sifat duk mai bibiyan karatutukan malam ya san wannan haka nan mu ma da muka ɗauko za mu ci gaba mu ɗora daga inda malam ya tsaya mun yi duk waɗannan bayanan wanda abin da ya ƙara tunatar da ni na ɗauko wannan littafi nake ƙara faɗakar da ‘yan uwa ɗaliban ilimi shine daidai wannan ayatul kursi da muka karanta al'imamul ƙurɓabi da ya zo fassara gaba ƙarshe a cikin ayatul kursi da ya ce wa huwal aliyul azim sai ya ce wasu malamai sai suka fassara al'uluwu da uluwul makan da uluwul zat sai ƙurɓabi ya ce wannan fassarar kuskure ce ta ‘yan bid'a ce mujassima mushabbiha to wannan idan ka ji malami ya faɗi wannan ga wanda ya tabbatar wa Allah abinda Allah ya tabbatar wa kanshi na sifa a Qur'ani ko sunna kaji ya ce mujassimi ne to wannan kadai tuhi tana tabbatar da wannan alama ce akan wanda ya faɗi wannan to ash'ariyul aqida ne yanzu ka je ka ji za ka ji abin da 'yan bid'a suke jifan ahalus sunna da shi saboda ahalus sunna na tabbatar wa Allah abin da Allah ya tabbatar wa kanshi na siffofi Allah na da hannu sai su ce Allah na da hannu Allah zai zo ranar kiyama su ma sai su ce zai zo Qur'ani ya tabbatar sunna ta tabbatar sai ka ji 'yan bid'a suna sukar ahalus sunna suna kyararsu suna faɗa musu bakar magana da cewa sun zama mujassima sun zama mushabbiha haka zaka ji yan bid'a suna sukar ahlus sunna to idan ka ji ana sukar ahlus sunna da irin waɗannan kalmomin to ka da cewa mai faɗin su dan bid'a ne ash'ari a babin al-asma'u was sifat ina fata jama'a mun fahimta to a wannan gaba ta hudu malamin yayi kokarin bayyana tafsiran da suka gudanu a bisa fassara ayoyi da ke ɗauke da siffofin Allah a bisa ta'awili a bisa murɗe ma'anar a bisa ta harifi kaga wajibi ne a matsayinka na mai ƙoƙarin sanin ma'anoni da fassara ma wasu alƙur'ani matan aure ne koko ba matan aure ba to lallai ne ka san waɗannan tafsiran litakuna ala hazarin don ka kasance cikin wato tsantseni da taka tsantsan kaga daga cikin waɗannan tafsiran malam ya yi bayani game da suwane ne alkhalafu da khalafiya ya zo ya fara bayani game da tafasirul khawarij kaga duk waɗannan suna daga cikin khalaf ya kawo tafsirin wani malami mai suna hudu ibnu mihkam alhuwari to sannan ya kawo tafsirin muhammad ibn yusuf sannan ya kawo wato asalin wato tafsirin wato Qur'anul Azim na wani malami mai suna Sa'id ibn Ahmad Al-Kindi to sa'annan ya kawo Jawahirut Tafsir na Ahmadul Khalili to sa'annan sai ya tafi kai tsaye zuwa ga ambatan tafasir na Mu'tazilawa kaga waɗancan na Khawarij wannan kuma tafasir na Mu'tazilawa a farko ya ambaci tafsirin Kashaf na al-Imam Az-Zamakhshari kaga dama wannan shi ya kamata a fara ambata a farkon tafasirul Mu'tazila tafsirul kashaf wanda shi al-imamu zamakshari an ma san shi da ma baya boye bakar aqidar shi ta mu'tazilanci ko kadan baya mata kara ma'ana baya boyewa baya so wato wato a san shi da wata aqida in ba ita ba ka karanta tarihin shi duk zaka ga haka kashi malamin ya kawo tarihin shi da aqidar shi da kuma murde da karkatar da ayoyi waɗanda suke ɗauke da siffofin Allah da ya yi a cikin wannan tafsiri na shi to sa'an nan malam sai ya ci gaba da ambatan tafasir waɗanda suke na ‘yan shi'a a inda ya ambaci tafsirin babban malami daga cikin malaman shi'a mai suna abu ali alfadlubnul hassan al-tabrusi tafsirin shi mai suna majma'ul bayan majma'ul bayan wannan tafsiri jama'a da waɗancan ma da suka gabata dukkansu darul hadithi salafiya Allah maɗaukacin sarki ya mallaka mata ita wato ta hanyar malam albani Allah ka saka mishi da alkhairi to sa'an nan sai ya ambaci tafsirin wato sheikh abdullah ibn muhammad rida ibn bashir tafsirin shi mai suna aljauharu samin fi tafsirin qur'anil mubin ya ambaci aƙidar wannan malami sa'an nan ya ambaci matsayar da malamin ya ɗauka game da fassara ayoyin da suke ɗauke da siffofin Allah. To sa'an nan malamin ya tafi kai tsaye zuwa ga bayyana tafasir na ash'ariya, ash'ariya waɗanda suke da'awar su ma ahalus sunna ne, waɗanda daga cikin aƙidarsu ita ce sun yadda da asifatu sam'iyya, amma ba su yadda da asifatul khabariya ba. Sun yadda a ce Allah yana da ilimi, a ce Allah alimun ne. sun yadda a ce Allah yana da iko, Allah ƙadirun ne, duk sun yadda da waɗannan siffofi waɗanda ake kira da asifatul sam'iyya, amma asifatul khabariya to murɗe ma'anarsu suke, ayoyi da hadisai da suka zo da su ta'awilinsu suke yi, a ce Allah na sama sai su ce san baya sama, Allah zai zo a ranar alƙiyama sai su ce ba zai zo ba al'amarin shi ne zai zo Allah na da hannu sai su ce a ƙarfi ake nufi Allah na da fuska sai su ce a rahama ce Allah na sauka sai su ce rahamar shi ke sauka to kaga irin waɗannan idan ka ji suna fassara ayatus sifat a bisa irin waɗannan fassarorin to ka tabbatar waɗannan ash'ariya ne ko kuma ba su sani ba sun ɗauko tafsirai irin na ash'ariya ina fata jama'a mun fahimta da haka ahalus sunna musan wannan daga cikin waɗannan tafsirai jama'a akwai tafsirin wani malami wanda ya rayu a ƙarni na hudu tafsirin malam samra kandi samra kandi cikakken sunan tafsirin jama'a shine baharul ulumi wannan jama'a malami ash'ari ne ko kuma ya fassara ayoyin alkur'ani a bisa wato ƙa'ida ta ash'ariyawa ma'ana ta'awilin siffofin Allah gashi malamin ya kawo tarihin shi ya ambaci aƙidar shi sannan ya ambaci matsayar da ya ɗauka game da fassara ayatu sifat yana daga cikin waɗannan tafsirai na bid'a waɗanda aka gudanar da su a bisa fassara ayatu sifat wato ta'awilinsu da murɗe ma'anarsu akwai tafsirin sa'alabi kamar yadda akwai wato tafsirin malam mawardi mai suna annukat wal uyun to sannan akwai tafsirin al-imam al-wahidi littafin shi na tafsiri mai suna al-wajiz fi tafsir al-kitab al-aziz kamar yadda akwai tafsirin ibn al-jawzi mai suna zadul masir ma'ana kenan ibn al-jawzi shi ma ya ɗanɗano ko kuma ya je ya asalin ɗosano aƙida ta ash'ariya al'imamu ibn al-jauzi abul faraj lalle ya kamata ahalus sunna su san wannan to sa'an yana daga cikin waɗannan tafsirai jama'a waɗanda suke ta'awilin siffofin Allah waɗanda ake fassara ayoyin alkur'ani ba a bisa manhaji da tsari na ahalus sunna salafiyuna ba daga ciki akwai tafsirin ibn atiyya mai suna al-bahru wato al-muharrarul wajiz fi tafsiril kitabil aziz kamar yadda daga cikin waɗannan tafsirai jama'a akwai ibnu juzayyin ma'ana tafsirin ibnu juzayyin to sannan akwai tafsirin alfakarun razi kamar yadda akwai tafsirin wato al'imamul halabi mai suna addurrul masul wannan tafsiri jama'a shi ma ya gudanu a bisa ta'awilin ahayoyi waɗanda suke na siffofin Allah maɗaukakin sarki ne hakanan daga cikin waɗannan tafsirai akwai tafsirin baibawi akwai wato tafsirin wato hashiyatul qadi zada waɗannan kaɗan ne daga cikin waɗannan tafasir ɗin waɗanda malamai suka bayyana haka daga cikin waɗannan tafsirai jama'a akwai littafi mai suna lubabul tanzil ko lubabul ta'awil fi ma'anid tanzil tafsirin da ya fi shahara da tafsirul khazin haka akwai tafsirin abu hayyan al-andalusi mai suna al-baharul muhib to haka nan akwai tafsirin al-lubab fi ulumil kitab na babban malami Umar ibn Adil al-Hanbali waɗannan dukkan tafasir ne waɗanda suka gudanu a bisa ta'awilin siffofin Allah maɗaukakin sarki ga su malam ya ci gaba da ambatansu daga cikin tafasir ɗin da malam ya ambata akwai tafsirin suyuti ma'ana tafsirin da ya fi shahara da jalalain haka akwai hashiya ta tafsirul jalalain wanda ya fi shahara da hashiyatul jamal ala tafsiril jalalai wannan littafi jama'a wanda abin mamaki daga cikin miyagun kalmomi ma da ya faɗi a cikin tafsirin kamar yadda malam ya sha faɗi a ciki da ya zo fassara wata aya sai yake cewa asalin kafirci asalin kafirci shine aiki da zahirin alkur'ani da sunna ya ce wannan shi ne asulul kufuri aku mamaki a ce musulmi ne ke faɗin wannan ƙwarai da gaske ɗan bid'a ne masoyin zuciya ne a sha'ari ne baɗiniyul aqida da haka in ya faɗi wannan ba za a yi mamaki ba jama'a Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to sa'annan jama'a daga cikin waɗannan tafasir ɗin waɗanda suke wato gudanar da ayatu sifat a bisa manhaji na ash'ariya akwai tafsirin al-imamu shaukani tafsirin shi mai suna Fatuhul Qadir wanda dukkansu jama'a akwai su a wannan makaranta tamu mai suna Darul Hadithis Salafiyya kai wani lokaci ma akan samu nusakh fiye da ɗaya wato a wannan makaranta Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu to sa'annan akwai tafsirin alusi to sa'annan akwai wato tafsirin malam murahi haka akwai tafsirin wato wani malami wato tafsirin malam sayyid qutb abwan malam sayyid qutb sayyid qutb dai jama'a da muke jin labari mana wanda ya assasa da'awa ta ikhwanul muslimuna tafsirin shi jama'a cike yake da irin waɗannan wato khurafat din da wato ta'awilance ta'awilance na siffofin Allah madaukakin sarki sa'annan jama'a daga ƙarshe akwai tafsirin al-Sheikh Muhammad At-Tahir Ibn Ashur littafin shi mai suna At-Tahrir wa Tanwir wannan littafi jama'a dukkan su tafasir ne waɗanda suke ɗauke da fassarori irin na 'yan bid'a musamman game da abin da ya shafi sunayen Allah da siffofin Allah hakanan akwai tafsirin al-Imam Sabuni mai suna Safwatut Tafasir wanda cike yake shi ma da ta'awilatus sifat jama'a don haka sabuni sabuni da kuka sani na wannan zamani ba sabuni Ismail as-sabuni Abu Uthman ba ba wannan ba jama'a wancan mai littafin aqidatu salaf wa ashabil hadith ba wannan ba jama'a sabuni na wannan zamanin yana da littafi littattafai na tafsiri guda biyu ba ni iya tuna sunan ɗayan amma dai tafsirin da ya fi shahara nashi shine safwatut tafasir wannan safwatut tafasir jama'a yana ɗauke da bid'o'i yana ɗauke da ta'awilatu sifat wanda wajibi ne ga ahalus sunna su faɗaku musamman malamai da alƙalai na musabakar alƙur'ani su faɗaku su cire wannan littafi da suka sanya suka ƙarrara wa ɗalibai masu haddar ƙur'ani izu sittin da tafsiri wannan littafi jama'a yana da matuƙar haɗari yana da matuƙar haɗari ƙwarai da gaske in kana neman bayanai gamsassu game da haɗurran da ke cikin wannan littafi na safwatu tafasir ka ɗauki littafin al'imamu jamil wato zainu littafin shi mai suna tambihatun hamma ala safwatu tafasir za ka ga cikakken bayani da wasu abubuwa waɗanda suke ma'alumat ne la yastaghni anha wato talibu at-talibu ko kuma al'alimu masani ko malami ko ɗalibin ilimi to ba zai wadatu daga sanin waɗannan abubuwan ba jama'a waɗannan kaɗan ne daga cikin tafasir waɗanda suke ɗauke da bid'a wato na ta'awilatu sifat ma'ana tafasir waɗanda aka yi su na gaba ɗaya daga cikin kuwa tafasirul ahkam waɗanda suke ɗauke da bid'a ta ta'awilatu sifat akwai littafin ahkamul qur'an li abi bakrin ahmad ibn ali wato al-jassas wanda ya fi shahara da al'imamul jassas ma'ana tafsirul jassas haka akwai tafsirin al'imamu ibn arabi abubakar wannan littafi jama'a didda ya yi ƙoƙari ƙwarai da gaske amma dai lallai manhajin da ya ɗauka game da fassara ayoyi waɗanda suke ɗauke da sifofin Allah manhaji ne na ash'ariya ma'ana al'imamu abubakar ibn arabi al-maliki haka yana daga cikin waɗannan tafasir jama'a akwai tafsirin Abu Zakariya al-Farra wato Yahya ibn Ziyad sannan akwai tafsirin wato daga cikin littafai akwai wato littafin Abu Ishaq Malan Zajjaj wato littafin shi da yafi shahara da Ma'anil Qur'an wa I'rabuhu haka daga cikin littafan Ulumul Qur'an waɗanda suke ɗauke da irin waɗannan mas'aloli na fassara ayoyi na sifat a bisa fassara ta ash'ariya akwai littafin al-burhanu fi ulumil qur'an na al-imamu badruddin zarkashi haka akwai littafin al-ittiqan fi ulumil qur'an na al-imamu suyuti sannan akwai littafin manahilul urfan ko manahilul irfan na al-imamu zarqani waɗannan kaɗan ne daga cikin littattafai waɗanda aka rubuta a fage na ilimin qur'ani waɗanda suke ɗauke da matsaloli game da abin da ya shafi ayoyin da ke ɗauke da siffofin Allah. Allah maɗaukakin sarki ce make mu bayan malam di ya gama ambata waɗannan sai ya ɗauki tafsiri ƙwaya ɗaya don ya maka misali sai ce alƙismul khamis arraddu alal mufassirin alkhalafiyin sai ce alƙurƙubi na muzajen ma'ana tafsirin ƙurƙubi shi ya ɗauka a matsayin buga misali da haka lallai ne kana da buƙatar wannan littafi zai faɗakar da kai ƙwarai da gaske game da abin da ya shafi mas'aloli da tafsirai suke da su musamman game da abin da ya shafi ayatu sifat mun tsaya mun ta karkare mun yi waɗannan bayanan ne saboda mun zo daidai gabar da ta kamata a yi kuma wannan ba suka ba ne ba nuna rashin iyawa ba ne inna ma nasiha ce faɗakarwa ce kuma amana ce ta ilimi wacce idan ka gani ka santa to za ka yi ƙoƙari ka faɗakar da ‘yan uwanka ɗalibai Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu yana daga cikin littattafan da ya kamata a ce na yi ishara zuwa gare su akwai littafin wani malami mai suna addoktor musa'id ibn muhammad tayyar wani farfesan ilimi ne jama'a a ƙasar riyadh ya rubuta littafi game da abin da ya shafi tafsirin alkur'ani da abin da ya shafi manahijul mufassirin ya kamata ka ɗauki wannan littafi ka karanta a matsayinka na ɗalibi ko kuma malami to sa'an nan ba zan wuce wannan gabar ba sai na ɗauko wannan littafi kamar yadda ne mana alkawari ne mana isharar shi gashi littafin cikakken sunan shi bida'ut tafasir bida'ut tafasir na abdullah ibnu siddiq al-gumari al-husani malam gumari bida'ut tafasir wannan littafin ya yi ƙoƙarin bayyana bidiyo'in da tafsirai suke a kai na fassara ayoyi na sifat da ma waɗanda ba na sifat ba sai dai fa jama'a shi ma sai ya kuskure don shi ma ɗan uwan ɗayan ne don malam gumari ash'ariyul aqida ne ya kamata ka san wannan don mun yi isharar wannan littafi kada ka ɗauka madogara ne a babin shi ba madogara ba ne don a ciki shi ma ya kwafsa jama'a dan da ya zo yana bayani game da yadda ake gudanar da ayoyi waɗanda suke ɗauke da siffofin Allah maɗaukakin sarki shi ma sai ya koma yana bayani irin bayanan da ‘yan bid'a ash'ariyuna suke gashi nan a farkon muƙaddimar littafin gashi inda ya ce muƙaddimatun tashtamilu ala masa'ila hamma tanfa'un naziru fi hadha alkitabi khassa wa fi kutubi tafsiri wal hadisi amma yace awwalan abu na farko alfazul qur'anil karim wal ahadith annabawiyyati sharifa laha halatan yace lafuzza na qur'ani da hadisai na annabi masu daraja suna da ɗayan halaye biyu alhalatul ula hali na farko an yamtani a hamluha alal majazi ayoyin da ba zai yiwu a iya fassara su a bisa majaz ba to kaga faɗin wannan kadai faɗin wannan kaɗai ya sa za mu iya fahimtar wannan littafin tun farko ina ya dosa don ai mun muto baya cewa babu majazi a cikin alkur'ani kullu ma fil qur'ani haqiqatul la majaza fiha ai mun yi waɗannan bayanan to faɗin shi da yace an yamtani a hamluha alal majaz sai yace wa hiya naw'an ahaduha ahaduhuma an takuna muta'alliqatun bit tauhid wal iman مثل سورة الإخلاص والكافرون والنصر وآية المواريث وسائر آيات الأحكام يتي فهذه تحمل على حقائقها الشرعية كالإيمان والإسلام والصلاة والزكاة والصيام والحج سيتي فإن لم يكن لها حقيقة شرعية حملت على الحقيقة اللغوية كالنكاح والطلاق والظهار والقروء في العدة والبعث بعد الموت والعذاب والنعيم gashi nan ya ci gaba da kawowa duk da ya kama kawo waɗannan abubuwan sai ya kawo alhalatu saniya hali na biyu game da ayoyi da hadisai yace an yamta ni a hamluha alal haqiqati yace akwai ayoyin da ba zai yiwu a fassara su a bisa haƙiƙanin abin da suke bayuwa na lafazi ba sai yace misali kamar faɗin Allah ar-rahmanu alal arshi stawa بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فإنك بأعيننا وجاء ربك والملك صفا صفا يتي ونحو قوله عليه السلام إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل da faɗin shi da yake inna Allah la yanamu wala yanbaghi lahu an yanam biyadihi al-mizan da faɗin shi da ya ce anna quluba bani adama kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahmani ka qalbin wahidin malamin nan da ya tashi sai ya ce fal haqiqatu huna fassara waɗannan ayoyin a bisa zahiri a ce Allah na sama Allah na da hannu Allah zai zo ranar alkiyama da waɗannan siffofin da makamantansu sai ya ce wai fassara su a bisa haƙiƙa mumtani atun abu ne wai da ba zai yiwu ba kaji abin da ya kawo rudanin kenan shi ma muka fahimci wannan malami ash'ariyul aqida ne dan ash'ariya kullun abinda suke kokarin kawowa shine rudani a cikin ahlus sunna ya za a yi su rikita al'amarin ahlus sunna su dimauta ahlus sunna dan haka sai su rika amfani da wasu lafuzza waɗanda suke dunkulallun lafuzza wanda waɗannan lafuzzan tahtamilul khata'a was-sawabi takan iya ɗaukan daidai haka lafuzan sukan iya ɗaukar abin da yake kuskure ne ba daidai ba ne wanda a bisa ƙa'ida ta ahalus sunna ba a ɗaukar waɗannan kalmomin kai tsaye a karɓe su kuma ba a ture su kai tsaye inna ma lafuzza da ‘yan bid'a ke amfani da su ana neman tafsirin me suke nufi don shi wannan malami da ya zo daidai wannan gabar ya ce abin da malamai suke gudanar da waɗannan ayoyi a kai na fassara ya ce wai tafwidul ma'ana suke yi ma'ana in aka ce Allah maɗaukakin sarki ar-rahmanu alal arshi stawa kada a ce Allah na sama amma a karanta ayar kada a ce Allah na sama sai a fawwala al'amarin ga Allah amma ba za a ce Allah na sama ba shine abin da suke nufi da tafwidi anan wannan tafwidin tafwidi ne na bid'a jama'a ahlus sunna ba sa yin tafwidul ma'ana innama abin da suke yi shine tafwidul kaifiyya jama'a bar ne mana misali za mu fi fahimta yadda ya kamata Allah madaukakin sarki ya ba da labari a cikin alkur'ani da sunna ingantattu cewa yana da hannu to hannu kaga wannan ma'anar abin da qur'ani da sunna suka zo da shi kenan ma mana aka an tasjuda lima khalaqatu biyadayya me ya hana ka yin sujuda ga abin da na halitta da hannuna yanzu wannan ayar ta tabbatar da Allah yana da hannu ko to amma yaya hannun Allah yake kaifiyar kenan mu ahlus sunna sai mu ce ba mu san yadda hannun Allah yake ba amma yana da hannu ko bai da hannu sai mu ce yana da shi ya hannun yake sai mu ce ba mu sani ba kaifiyar بالنسبة لجميع المخلوقين مجهولة halittu gaba ɗaya ba su san yaya kaifiyar haƙa'iƙ na siffofin Allah maɗaukacin sarki yadda suke ba amma siffofin tunda Allah ya faɗi a ƙur'ani shikenan mun yadda muna faɗi da abin da Allah ya faɗi to amma 'yan bid'a sai su ce a'a ai abin da malaman salaf suke shine tafwidul ma'ana wannan jama'a ƙarya ne an ari bakinsu ne aka ci musu muguwar albasa mai wari ko kuma ka ce tafarnuwa amma malaman salaf ba haka suke nufi ba malaman salaf in suka ce ka fawwala siffar Allah kaza abinda suke nufi shine kaifiyar ma'ana yaya siffar take hakikanin yaya take to wannan ba wanda ya sani kam sai Allah to amma tunda Allah ya faɗi yana da ita to sai ka tabbatar yaya take sai ka ce baka sani ba Allah a sama yake ya daidaitu sama da al'arshi, ya ya daidaitu sai ka ce baka sani ba, yana da hannu, ya hannun yake sai ka ce baka sani ba, yana da fuska ya take baka sani ba, ina fata jama'a mun fahimta. Don haka lafazin attafwim, attafwim, ahalus sunna ba sa amfani da shi, ‘yan bid'a ne ke amfani da wannan lafazi na attafwim. wanda idan suka yi amfani da wannan lafazi ga ahalus sunna to ahalus sunna ba sa gaggawan karɓa ko turewa za su tambayi ku waɗannan 'yan bid'a me kuke nufi ɗan bid'a in ya ce arrahmanu alal arshi stawa wannan ayar tana tabbatar da wata sifa da dole a yi tafwibinta a fawwala saninta ga Allah to mu ahalus sunna ba za mu karɓa kai tsaye ba sai mu tambaye shi mu ce me kake nufi kana nufin Allah ba a sama yake ba in ya ce i sai mu ce wannan bid'a ce kaga tafwidul ma'ana kenan to mu ba ma yi in ya ce a'a Allah a sama yake amma yaya ya daidaitu shine ba mu sani ba sanin muka fawwala wa Allah sai mu ce wannan ita ce ma'ana ta daidai ta tabbas wacce ahalus sunna wal jama'a suke tabbatarwa ina fata mun fahimta kenan sai mu ce kaifiya wato tafwidi iri biyu ne akwai tafwidul ma'ana wanda yan bid'a ke tabbatarwa sa'an akwai tafwidul kaifiya wanda ahalus sunna suke tabbatarwa jama'a mun fahimci waɗannan bayanan da kyau kuwa don haka ka karanta wannan littafi za ka ga waɗannan bid'o'i shi ma kanshi ya ce littafin ya tattaro bid'o'i na tafsirai ashe shi ma littafin ya hatawi ala bid'in yana tattare da wasu bid'o'i shi kanshi na aƙida ba ma na tafsiri kaɗai ba ina fata mun fahimta ka karanta littafin gashi bid'ut tafasir a bangon littafin sai da ya kawo wasu baitoci yayi tayaban littafin kaji inda yace haza kitabun ma su biqtu bi mislihi wai wannan littafin ba wanda ya riga ni rubutun wannan littafin ma'ana a fage na bayyana bid'ut tafasir ni na fara yi a duniya in ji malamin yace jammul fawaidi nadiju samarati mahattu fihi masailan wa qawaida tanfi an at-tafsiri ba'd hinati jallaitu fihi haqa'iqan la yanbaghi jahalun bihal mufassirul mufassirul ayati سميته بدع التفاسير التي جاءت من الأقوام بالعثرات أرجو من الله الكريم نواله محو الذنوب محو الذنوب ومن حفظ بهبات غاشي لتافن مالا عبد الله ابن صديق الغماري مالا غماري الله مدوكاكين سركي يكيان Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ina fata jama'a na sauke alƙawarin da na ɗauka a shekaran jiya ko Allah maɗaukakin sarki ya mana gudunmawa don haka idan ba ku manta ba mun karkare fassara aya ta ɗari biyu da hamsin da biyar a suratul bakara ayar da ta fi shahara da ayatul kursi jama'a za a maimaito mana wannan aya da ayar da take kafin ita sa'annan a fassara su da ayoyin da za su biyo bayanta sannan sai mu ji tafsiran waɗannan ayoyi a cikin littafin babban malami farfesan ilimin aƙida da tarihi da hadisi babban malami a sheikh taqiyuddin al-hilali littafin shi mai suna sabilur rashad fi hadi khairul ibad dan haka zamu karanto tafsirin waɗannan ayoyi gaba ɗaya insha Allah zamu bi su a hankali ba za mu gaggawa ba ina fatan ƴan uwa sun mallaki handout ko kuma photocopy wanda zamu bi mu karanta tun daga yau har zuwa gobe har zuwa inda za mu karkare karanta waɗannan wato fassarar waɗannan ayoyin Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu malam zai maimaito mana daga aya ta ɗari biyu da hamsin da hudu faɗin Allah da ya ce ya ayyuhal lazina amanu an fi ƙumin mara zakanakum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله مدوك جنسرك يا أيها الذين آمنوا يا قوة لندكك إيماني كك يدد الله an fiƙo min mara zaƙanakum ku ɗiba ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi na dukiya zakka ko kuma ciyarwa ta nafila min qabli an ya atiya yawmun ku ɗiba daga dukiyar ku ku ciyar ku bayar ku ciyar da addini ku taimaki ƴan uwanku musulmi tun kafin wata rana ta zo la bai'un fihi a ranar da babu cinikayya a cikinta wala khullatun ranar da babu dangantaka babu soyayya da za ta amfani masu ita wala shafa'a kuma ranar da babu ceto wal kafiruna hum zalimun Allah ya ce lalle kafirai su ne asalin azzalimai sai Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa lallai shi Allah la ilaha illa huwa babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi Allah alhayyul qayyum shine rayayye mai rayuwar da mutuwa ba ta iya riskarta alqayyum wanda yake tsaye da kanshi kuma wanda yake tsaye da kula da bayin shi la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gyangyaɗi bai kama Allah wala naumun balle Allah ya barci Allah baya gyangyaɗi Allah baya bacci saboda dukkan waɗannan siffofi ne na naƙasa siffofi ne na halitta lahu ma fi samawati wa ma fil ard duk abin da ke cikin sammai bakwai da ƙasa lahu to mallakar Allah ne man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi waye isa yayi ceto a ranar alkiyama in ba da izinin Allah ba ma'ana ba wanda ya isa ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum Allah yana sane da dukkan abin da ke gaba da bayi abin da suka gabatar na ayyukan alkhairi ko akasin haka Allah yana sane da su kuma Allah yana sane da abin da za su tarar bayan sun mutu a kabari da sakamakon da za su samu a tashin alkiyama Allah yana da masaniya game da wannan wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a sa'annan bayi halittu ba su isa su kewaye ilimin Allah gaba ɗaya ba sai dai abinda Allah ya nufi su sani daga ilimin shi wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard kursiyin Allah karagar Allah ta mamaye sammai bakwai da ƙasa faɗinta da girmanta wala ya'uduhu hifdhuhuma kula da sammai da ƙasai da abubuwan da ke cikin su na halittu da dabbobi da ‘yan adam da aljanu da tsirrai da komi la ya'uduhu bai nauyatar Allah bai gajiyar da Allah ai la yuthqiluhu wala yakfiruhu wala yut'ibuhu ma'ana kula da sammai da kula da ƙasa da dukkan halittun da ke cikinsu baya baya nauyatar Allah bai gajiyar da Allah Allah bai gazawa Allah ya ce wa huwal aliyul azim Allah madaukakin sarki shine al aliyu madaukaki sama da kowa siffar shi sama take da siffar kowa haka zatin shi da ikon shi da kaddarar shi sama take da ta kowa al azimu kuma Allah madaukakin sarki shine mai girma Allah ya ce la ikraha fi din na'am
la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم لا إكراه في الدين باب تيلستي أتكين الدين معنى الدين مسلنشي baya tilasta wa na waje da ke wato asalin gefe dole sai sun shigo cikin shi babu tilasti a cikin addini abinda ake nufi da addinu a nan shine musulunci Allah ya ce inna Allah astafa lakumuddina me ake nufi da addini a nan jama'a shine musulunci saboda ƙarshen ayar Allah cewa yayi fala tamutunna ko wala tamutunna illa wa antum muslimuna kaga addinu anan shine al-islam haka Allah ya ce inna dina inda Allah islam Allah ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan kaga a cikin dukkan waɗannan lafuzza abinda ake nufi da addinu anan shine musulunci mana babu tilasci babu ikrahi cewa wane eh to musulunta dole ko kuma mu harbe ka ko mu kashe ka ko mu sa ma bomb ko ai ma kaza jama'a babu wannan a cikin musulunci za ku zo ku ji wannan ayar shin da suwa wannan ayar take akan suwa ta sauka kamar yadda za ku zo ku ji maganganun malaman tafsiri wasu suka ce ayar ta kamar a zahiri tana cin karo da wasu ayoyi da wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma malamai suka ce asali a farkon musulunci Allah maɗaukakin sarki ya wajabta yaƙi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lallai ya tashi ya yaƙi waɗanda ke wajen musulunci waɗanda ke yaƙar shi to daga baya Allah maɗaukakin sarki bayan ya ɗaukaka musulunci musulunci ya yi ƙarfi ya samu mabiya sai aka ce to wannan tilascin wannan tirsasawar ta tashi daga kan waɗanda suke ahalul kitabai ne amma tana nan akan kafirai waɗanda ba Yahudu ba waɗanda ba Nasara ba duk za mu zo mu ji waɗannan matsaloli insha Allah Allah ya ce la ikraha fid din babu tilasci cikin addini qad tabayyana ar-rushd min al-ghay shiriya ta bayyana daga wato asalin bata hujjojin shiriya sun bayyana addinin musulunci ya tabbata Qur'ani da sunna sun tabbata daga asalin abin da yake shirme ne da bata ne kaga yanzu ba bukatar sai an tirsasa wani sai an matsa ma wani inna ma ai ta karantarwa ai ta wa'azi ai ta fito da mahasilul islam kyawawan ɗabi'u na musulunci kyawawan halaye da mu'amala irin na musulunci musulmi su yi kyakkyawar mu'amala ga waɗanda suke ba musulmi ba saboda ɗabi'unsu ya ba su sha'awa har ya sa su shigo cikin musulunci kaga hujjojin addini da shiriya sun bayyana daga abin da yake bata ne Allah ya ce faman yakfur bi taghut duk wanda ya kafirce wa dagutu shine shaydan ma'ana shine babban dagutu haka duk wani abu da aka bautawa wanda ba Allah ba ana kiran shi da dagutu dan haka duk wanda ya bautawa shaydan ya bautawa dagutu ya bi abin da ba Allah ba ya bauta mishi wato duk wanda ya kafirce wa ɗagutu ya asalin yi mishi tawaye wa yu'min billah kuma yayi imani da Allah faqadistamsaka bil urwatil wusqa haƙiƙa yayi riko da addinin musulunci na gaskiya za ku zo ku ji fassarar al urwatil wusqa kamar yadda al Imam al Bukhari da Muslim da sauran malamai suka roci hadisi daga sahabi Abdullah ibn Salam za mu zo mu ji fassarar wannan insha Allah Allah ya ce faman yakfur bi taghut duk wanda ya kafircewa dagutu ya kafircewa yayi tawaye ga dukkan abin bauta ba Allah ba wa yu'min billah kuma ya yadda da Allah yayi imani da Allah ya bi Allah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa haqiqa yayi ruko da igiya mai kwari wacce babu kulli a jikinta lamfisama laha wace igiya ce mai kwari wacce babu kulli a jikinta malamai suka ce shine musulunci duk zamu zo mu ji wannan insha Allah kenan kaga daga nan zamu fahimci ashe musulunci gine yake akan manya-manyan gimshikai guda biyu kafircewa dagutu kaga ma'anar la ilaha kenan da kuma imani da Allah kaga ma'anar illallahu kenan ina fata mun fahimta kaga wannan ayar tana ƙara bayyana abinda ake nufi da al'urwatul wusqa shine musulunci saboda ayar tana dauke da bijirewa dagutu da kuma tsantsar imani da Allah wanda in ka tattaro ta shine ma'anar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina fata mun fahimta wallahu sami'un alim Allah mai ji ne ga maganganun bayi Allah yana da ji alimun kuma Allah masani ne game da abin da bayi suke aikatawa duk abin da ka faɗi Allah ya Allah ya ji sannan duk abin da ka aikata Allah ya sani kuma zai baka sakamako daidai da gwargwadon wannan aiki naka aljaza'u min jinsil amali in kai kyakkyawa ka faɗi kyakkyawa zaka ga kyakkyawan sakamako haka idan ka faɗi mummuna ka aikata mummuna to za ka ga sakamako da daidai irin abin da ka aikata ko ka asalin furta Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu Allah ya ce Allahu waliyul lazina amanu الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله ولي الذين آمنوا Allah shine majibincin masu imani shine majibincin al'amarinsu Allah shine masoyinsu shine mai taimakonsu da ƙarfafarsu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur yana hidda su daga cikin duhu na kafirci da zalunci da saban Allah ya kai su zuwa ga haske na imani da musulunci wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut Allah ce kaga waɗanda suke kafirai awliya'uhum waliyansu majibinta al'amuransu su ne at-taghut su ne shaidanu na mutane da aljanu ɗagutai waɗanda ake bautawa koma bayan Allah yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat suna fitar da su daga haske na imani da musulunci su kai su zuwa ga wato duhu na bata ko kace duhai jam'in duhu kenan a wannan gabar malamai suka ce wannan na ƙara bayyana ashe shiriya hanyar ta kwaya ɗaya ce Allah ya ce ilan nuri zuwa ga haske sannan wannan ayar malamai suka ce tana ƙara tabbatar da ashe bata to tana da hanyoyi masu yawa inda Allah ya ce yukhrijuhum minan nuri ila zulumat kaga sai aka yi ifradin kalimatun nur aka kawo ta da siga ta singular sannan lafazin az-zulumat sai aka kawo shi da siga ta wato jam'i wannan ke ƙara bayyana maka ashe bata to nau'i nau'i ne fanni fanni ne kamar yadda shiriya to iri ɗaya ce ina fata mun fahimta shiriya hanya ɗaya ce haka Allah maɗaukakin sarki ya ce a cikin hadisin wato asalin Abdullahi ɗan Mas'ud kamar yadda annabi ya karanta ita ayar. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Abdullahi ɗan Mas'udin ya ce khaffalana khaffan annabi ya ja mana wani layi haka ƙwaya ɗaya. A jikin wannan layin ya ce fa khaffa hubufan anil yamini wa shimal. Annabi sai ya ja wasu layuka hagu da dama hagu da dama hagu da dama ga kuma layin tsakiya. annabi sai ya karanta waccan aya ta suratul an'am Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu annabi ya ce kuma ga hanya ta nan ya karanta ayar hanya ta ga ta nan mustaqiman ga ta nan miƙaƙƙiya dodar tana haske tana kyalli hanyar musulunci Allah ya ce fattabi'uhu ku bi ita wannan hanyar ma'ana wannan hanya ta tsakiya Allah ya ce wala tattabi'u subula kada ku bi waɗannan hanyoyi na gefe da gefe hagu da dama kada ku bi su fatafarraqa bikum an sabili za su raba ku daga wannan hanyar tawa inji Allah haka annabi ya karanta wannan aya a cikin wannan hadisi a wata riwaya annabi ya ce akan kowace daga cikin waɗannan hanyoyi wa ala kulli ra'ala wa ala ra'si kulli tariqin shaytanun yad'u ilaiha annabi ya ce akan kowace hanya akwai shaidan ko na aljanu ko na mutane yana kiran mutane zuwa ga bin wannan hanya ta bata kaga wannan yana ƙara bayyana mana gaskiya ƙwaya ɗaya ce bata kuma nau'i nau'i ce alhaqu wahidatul la tata'addadu gaskiya ƙwaya ɗaya ce komin yadda aka kai ga kauce mata aka kai ga kewaye ta to dai za a dawo zuwa gare ta komin daren dadewa ina fata jama'a mun fahimta wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut lalle waɗanda suke kafirai majibinta al'amuran su sune dagutu ma'ana shaydanu al-insu wal jinnu ma'ana shaydanun mutane ko na aljinu da waɗanda ake bautawa koma bayan Allah sune majibinta al'amuran kafirai yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat suna hidda su daga cikin haske na musulunci da imani suna kai su zuwa ga ilabulumati zuwa ga duhai na bata ma'ana duhu duhu na bata wannan shedanin ya kai wancan zuwa ga wannan batar wannan shedanin ya ja waɗancan zuwa ga wata bata daban ba lallai ta zama irin ta waɗancan ba ina fata mun fahimta amma dai dukkansu suna guda zai taru ya amfani a kansu suna cikin avulumat ina fata an fahimta ula'ika ashabun nari hum fiha khalidun irin waɗannan su ne ‘yan wuta in suka shiga wuta za su tabbata a cikinta Allah ya ce alamtara ilallazi hajja Ibrahim ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه شل باري بزوغريك بكي النبي محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ilallazi hajja Ibrahim shin baka gani labari bai zo gare ka ba zuwa ga wannan mai girman kai allazi hajja Ibrahima wanda yayi jayayya yayi musu yayi muqabala da annabi Ibrahima fi rabbihi game da ubangijin shi malamai sun yi sabani game da wane ne wannan wanda yayi wato asalin mujadala ya yi munazara suka tattauna aka yi muƙabala da annabi Ibrahim waye sunan shi mafi yawancin malaman tafsiri suna cewa wai sunan shi na marudu ɗan kan'an ɗan annabi nuhu wannan jama'a bai tabbata a cikin hadisi ingantacce ba gaskiya inna ma malaman tarihi ne kaɗai suke faɗin haka amma babu wani hadisi ko wata aya da ta ce wane ne ta faɗi sunan shi ƙur'ani dai cewa shin ba ka yin dubi zuwa ga wannan da ya yi munazara ya yi muƙabala ya yi jayayya ya yi girman kai shi da annabi ibrahim suka yi tattaunawa wato asalin ta muƙabala shin ba ka ganin kowaye abinda ƙur'ani ya bayyana kenan a ce sunan shi kaza ƙur'ani bai zo da haka ba sunna ba ta zo da haka ba alƙur'ani ya ɓoye sunan shi kuma ai ba makasudin ba ne mu mu san sunan shi makasudin shine mu san mugun aikin shi don mu kauce mushi ina fata jama'a mun fahimta ma'ana al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sababi Allah ya ce alam tara ila allazi hajja ibrahima shin baka yin dubi shin labari bai zo gare ka ba wato labarin wannan allazi hajja ibrahima fi rabbihi wanda yayi jayayya da annabi ibrahim fi rabbihi game da ubangijin shi annabi Ibrahim ɗin, an atahu Allahul mulka abin da ya kai shi ga jayayyar mulki ne da Allah ya bashi sai ya girman kai sai ya ɗagawa sai ya faɗin rai sai ya ji ya fi ƙarfin yabi gaskiya don saboda mulki da yake da shi wasu malamai suka ce ai wannan sarki asali abin da ya faru dalilin da ta sa har wannan muƙabala ta faru kamar yadda malaman tarihi suke bayyanawa a lokacin da Allah ya bada labari a cikin wato suratul safat da cikin suratul anbiya a lokacin da mahaifin annabi Ibrahim da shi da dangin shi za su tafi bautar taurari suna kan hanyar tafiya da annabi Ibrahim ana kan hanya annabi Ibrahim sai ya daga kai ya kalli sama ya kalli taurari yana sadda kai sai ya ce inni saqim fa nazara nazratan fi nujum fa qala inni saqim da ya kalli taurari sai ya ce ban da lafiya dan haka ba zan iya tafiya ba ba zan iya ba sai suka ce to mu dai zamu tafi in ka ga dama ka tawo in baka ga dama ba dai ka koma gida sai ya koma gida yana komawa Allah ya bada labari yace sai ya dauki gatari ya ɗauki abin sara ya je ɗakin gumakan da suke bautawa a gida sai ya tafi ya je ya daddatsa waɗannan ƙananan gumaka Allah ce faja'alahum juzazan illa kabiran lahum sai ya ɗauki gatarin ya datse wuyan wannan ya datse kan wannan ya gunduwa gunduwa da su sai ya bar babban cikinsu sai ya bar mishi gatarin ya bar gatarin a ɗakin shikenan sai ya tafi bayan sun dawo suna bincike sai suka ga ga yadda aka yi da waɗannan gumaka nasu sai suka ce man fa'ala hadha bi alihatina waye ya haka da allolinmu ma'ana waye kashe mana alloli kaji an kashe abin bauta kenan suka ce innahu lamin zalimin lalle wannan azzalimi ne a zalunci allolinmu kaji an zalunci Allah sai suka ce sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim ai mun ji wani saurayi mun ji wani matashi ana ba da labarin shi yana ambatan allolin nan namu bisu'in ay yadhkuruhum bisu'in ana ce da shi Ibrahim sai suka ce fa'atu bihi ala ayunin nasi aje a taho da shi akan idan mutane la'allahum yashhadun su sheda abin da yayi ta yadda hukuncin da za a yi mishi wanda ya ga hukuncin to ba zai aikata irin abin da yayi ba da aka zo da shi aka tambaye shi a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim kai Ibrahim kai ne kai haka da allolinmu ka daddatsa mana su ka zalunce su qala sai ce bal fa'alahu kabiruhum hadha babban can nasu shine yayi haka da su cewa shi kadai yake so a rika bauta ma bai san a hada shi da waɗannan kananan da haka duk sai ya kakkashe su amma dai fas'aluhum ga sunan kokkonce ku tambaye su waye musu haka in kanu yantiquna in za su iya jawabi ku tambaye su Allah ce thumma nukisu ala ru'usihim sai suka dawo kuma sun mana sai suka dawo taitayin su mana da sun manta sun gafala dan Allah ya dode basirarsu sun koma abinda suka sassaka suke bauta ma sai suka dawo cikin taitayin su sai suka ce laqad alimta ma haula yanfiquna kai fa ka san fa waɗannan ba za su iya magana ba ya za a ce mu tambaye su kare na mana wayo ne irin waɗannan kalmomi to suna faɗin haka sai ya samu damar da zai musu wa'azi sai ce a fata abu duna min dunillah yanzu nan za ku riƙa bauta wa wani Allah ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum abinda bai iya amfanar da ku komai ba zai iya cutar da ku ba yace uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah tir da ku da waɗannan gumaka da kuke bauta ma koma bayan Allah afala ta'aqiluna wai ba ku da hankali ne mahaukata ne ku to yanzu kaga wa'azi ya musu ko maimakon su kawo hujja maimakon a kawo dalili a ce to ai mu ma ga bayani ai ga aya ai ga hadisi sai suka ce harriquhu ku kama shi harriquhu ku kona shi wansuru alihatakum ku taimaki allolinku ku kawo musu dauki in kuntum fa'ilina wai ba za ku yi haka ba kaga to hujjar wanda hujja ta kare mushi kenan sai ce a kama shi sai ce a daure shi sai ce a kashe shi ai mishi barazana ai mishi kaza ai mishi kaza to hujja ta kare kenan jama'a jama'a ba haka aka yi wa malam albani ba aka kama shi yace ku kawo hujja suka kasa kawo hujja an kama shi ne jama'a ba tare da an san wani laifi za a caje shi da shi ba an kama shi ne an tafi wai wani laifi ne ya yi aka tafi ana ɗebo kasusuwa ya ce ku kwantar da hankalinku yasa aka kawo kasusuwa ya ce duk ku je ku saurara ku ji menene za ku ji na laifi a cikin kalmominmu a danna wannan a cire a danna wannan a cire a danna wannan a cire kai daga ƙarshe isu isu suka koma suna cewa to ni wallahi ba ruwana wallahi ba ni bane wane ne ya sa ni a'a wane ne ya sa ni a'a wane yana da manufa game da tsare ka sai suka koma wannan yana cewa ba shi bane wannan yana cewa ba shi bane jama'a ba haka ta faru ba haka ta faru suka kaskanta suka kunyata a idan duniya sun kasa gabatar da adina dalili dalili mafi kankanta game da tsare albani da suka yi aka sake shi ya dawo cikin izza da mutunci da daraja haka aka ci gaba aka ci gaba aka yi ta kulle-kullen makirci jama'a haka aka yi ta yi aka ɗiba aka tafi fadar gargajiya aka je ya ƙure masu rawani jama'a waɗanda ake ganin malamai ne wanda wannan ƙasƙanci ne jama'a ga zazzau da wannan fada jama'a a idan duniya wannan ƙasƙanci ne ga garin zaria a ce irin waɗannan malaman wanda ana cewa zaria birnin ilimi irin waɗannan malaman an zo ya ƙure su jama'a a hujjance ba wanda ya je da jama'a ko lit ko takaddar jotin ba wanda ya je da ita jama'a ba ku gani ba ne daga ƙarshe sai dai faɗi ake to za mu yi maganinku to za a yi kaza to za a yi kaza ba aya ba ba hadisi daga ƙarshe me ya faru jama'a daga ƙarshe daga ƙarshe hujjar kafirai ita ce kisa shine matakin ƙarshe shine abin da suka yi mishi in kaga an kai wannan matakin to hujja ta ƙare ne wannan jama'a yana daga cikin hanyar da addinan jahiliya suke bi suke fada da addinan da annabawa ke zuwa da shi ka karanta masailul jahiliya duk zaka ga haka duk hujjojinsu ne haka jama'a ka karanta duk zaka gani haka aka cewa annabi ibrahim harriquhu ku kona shi wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin shikenan a wannan takaddama malamai suka ce daga cikin jimillar abin da ya faru ga sarkin wannan zamani suka ce shine lamarudu wanda wannan bai tabbata ba suka ce sai aka tattauna aka yi muƙabala da shi da annabi ibrahim wasu malaman tafsiri haka suka ambata don haka sai wato asalin shi wannan izkala Ibrahimu, annabi Ibrahim ya ce, da wannan sarki mai girman kai ya ce, Rabbi yallazi yuhyi wa yumitu, Rabbi Ubangiji na wanda nake bauta ma shi ne allazi yuhyi wa yumitu, shi ne wanda ke kashewa kuma shi ne wanda ke rayawa. Kala sai wannan sarki mai girman kai, mai tsaurin kai, mai ƙin bin gaskiya jama'a. shi ma sai ya ce ana uhayi wa umitu ai ni ma ina kashewa ni ma ina rayarwa malamai suka ce wai sai yasa aka ɗauko wasu wato asalin mutane biyu masu laifi daga kurkuku ya kashe ɗaya yasa aka yi wa ɗaya ahuwa ya ce ya tafi ya ce kaga na kashe wannan na raya wancan ana uhayi wa umitu jama'a kun fahimta kala ibrahimu sai annabin Allah ya ce in fa inna Allah ya ati bi shamsi min al mashriqi to ai lalle Allah yana hudo da rana daga mafitarta min al mashriqi Allah na hiddo rana yana asalin fitowa da rana daga mafitarta daga gabas daga wato asalin mashriqi kai in kai Allah ne fa ati biha min al maghribi fito da taka ranar daga mafaɗa rana, Allah dai daga mahuda rana take fito da tashi, kai taka in Allah ne kai fito da ita daga mafaɗa rana. To me ya faru, Allah sai ce fabuhitan lazi kafar sai hujja shi ta ƙare, ai zahabat hujjatuhu ta hayyara amamal khalqi wa ghuliba bil hujja wa lam yastati'il ityani biha min al mashriqi. Bai samu daman jama'a zai iya fitowa da rana daga mafaɗarta. wannan wake yi jama'a ihya'ul mauta da imatatul ahya wake yi a haƙiƙa jama'a dan ya kashe wannan ai ba shi ya kashe shi ba Allah ne ya dauki ran shi dan ya bar wannan Allah ne bai nufi lokacin mutuwar shi zai zai yi ba ina fata mun fahimta malamai suka ce fa buhital ladhi kafara sai yayi shiru in qata'at hujjatuhu shikenan sai hujjar shi ta kare jama'a haka albani fa ya kure waɗannan gaba ɗaya jama'a a wannan zaman ya kure su kaf jama'a ba wani wanda ya samu damar yin magana aka jawo ayoyi aka jawo hadisai wannan fa sai dai ce ai kaza to ai kaza ai rana in te kaza to ai kaza ai a wuri kaza amma bai kawo ko kawaidi bai kawo ya karanta ba jama'a saboda san rai saboda son zuciya da kin Allah irin na waɗannan miyagun mutanen Allah maɗaukacin sarki ka kiyaye wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah maɗaukacin sarki bai shiryar da mutanen da suke azzalumai duk azzalumi in bai daina zalunci ba Allah ba zai shiryar da shi ba don yana daga cikin sababul hidaya in kana fatan ka samu shiriyar Allah to ka daina zalunci don haka kana zalunci eh to kada kai kana zalunci kana to Allah ka shiryar da mu Allah ba zai shiryar da kai ba ka daina zalunci ka roki Allah shiriya Allah zai shiryar da kai ka daina kafirci ka daina bid'a ka daina duk waɗannan abubuwan da babu kyau ka roki Allah shiriya ka gani in bai shiryar da kai ba Allah madaukakin sarki ka shiryar da mu wannan ita ce aya ta 254 zuwa da 58 a cikin suratul baqara kamar malai na so ya jawabi na'am malam yace qala ibn kathir wannan ramzi na kafin jama'a kafin din da kuke gani kafin ɗin nan ina karantowa daga littafin sabilun rashad fi hadi khairul ibad shafi na ɗari biyu da ashirin da ɗaya wannan littafi shine za mu bi a hankali jama'a daki-daki dalla-dalla ba tare da gaggawa ba za mu ji ma'anoni da fassarar waɗannan ayoyi da malamai suka ba su malam ya ce qala ibn kasirin al-imamu ibn kasirin ya faɗi a cikin tafsirin shi ya ce ya amuru ta'ala bil infaqi mimma razaqahum fi sabilihi a cikin waccan aya Allah yana umarni da ciyarwa daga abin da Allah ya azurta bayi da shi a ciyar fi sabilihi don ɗaukaka kalmar Allah sabilil khair hanyar nan ta alkhairi liyaddakhiru thawaba zalika inda rabbihim wa malikihim don saboda bayi su tattalar wa kansu ladan wannan ciyarwa a wurin Ubangijinsu a gurin wanda yake sarki a kansu shine Allah. Waliyubadiru ila zalika fi hadhihi hayati dunya kuma Allah yana umurtar dukkan musulmi ne da su yi gaggawa zuwa ga ɗibar dukiya su ciyar don ɗaukaka kalmar Allah fi hadhihi hayati dunya a cikin wannan rayuwa ta duniya. min qabli an ya'tiya yawmun tun gabanin wani yini wata rana ta zo yace ya'ani yawmal qiyama yana nufin ranar alqiyama la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a yinin da babu cinikayya babu dangantaka babu ceto a wannan rana ai la yuba'u ahadun min nafsihi babu wani da zai siyo wa kanshi wani abu kace ka siyo wa kanka lada kana da kuɗi da zaka je ka nemo ma kanka lada wala yufada bimalin law bazalahu duk dukiyar da zai bayar ba zai iya fanso kanshi daga wuta in Allah ya kaddar dan wuta bane la yufada bimalin bai iya fanso kanshi da dukiya law bazalahu komin yadda ya bada ita in ma fa akwai ta jama'a dan a lahira babu dukiya babu kuɗi da zaka ce kai mai kuɗi ne zaka je da dukiya lahira kana da gidaje kana da motoci zaka je da su lahira kana da kaza kana da mulki zaka je da shi lahira kana da ƴaƴa duk waɗannan jama'a babu su a lahira ba za ma su amfane ka ba haka Allah ya ce yawma la yanfa'u malun wala banun ranar da dukiya da ƴaƴa ba za ta amfani masu shi ba illa man atallaha biqalbin salim sai wanda ya je wa Allah da kubutarciyar zuciya daga shirka da bid'a da kafirci da haka in har baka cire shirka da kafirci a cikin zuciyarka ba da bid'a to zuciyarka bata kubuta ba Allah madaukakin sarki ba zai kubutar da kai a lahira ba duk dukiyarka duk matsayinka duk mukaminka duk ƴaƴanka duk kadarorinka duk abin da ka mallaka ba zai amfane ka ba a ranar alkiyama ka aikata alkhairi ka nisanci sharri wannan shine abin da Allah zai amfani da falalar shi ya ɗauke ka ya saka ka aljanna ku tuna da wancan da Allah ya bada labarin shi jama'a a cikin suratu maryam da Allah ya ce afara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada kai baka ga wanda ya kafirce wa Allah yewa Allah taurin kai da tsaurin ido har yana cewa zai zo da dukiya da ‘ya'ya alkiyama za su tare shi, malaman tafsiri suka ce ya ga yana da ‘ya'ya maza zarata guda tara ko guda sha biyu, don haka da ya tono fada a duniya sai ya dawo bayansu su kuma sai su tare. da ya tono faɗa yana da dukiya don haka zai ɗiba a kamawa ne a sakiwa ne a ɗaurawa ne a yiwawa na makirci a siyo makamai a kashawa ne yana ganin yana da wannan ikon da dukiya da haka sai ce ai shi ina zai je da dukiya da ‘ya'ya lahira Allah sai ce attala al-ghaiba ya leƙo gaibi ne ya leƙo kiyama ma'ana an mishi samfotin lahira ne jama'a ya gano cewa ‘ya'ya na amfanar iyayensu, dukiya na amfanar masu ita a alƙiyama, attala alghaiba shin ya leƙo gaibi ne ko an mishi samfotin lahira ne, amit ta haɗa inda rahmani ahada, ko ku akwai wata yarjejeniya, akwai wani agreement, akwai wata wato wato yarjejeniya da suka yi da Allah cewa ‘ya'yan shi da dukiyar shi za ta yi mishi amfani a ƙiyama. Allah sai ce kalla ko ɗaya ba a yi ba ba a yi wancan ba ba a yi wannan ba sanaktubu ma ya kudu Allah ce za mu rubuta wannan kalmar da yake faɗi za mu rubuta wani muddu lahu min al'azabi madda azabar da muka yi mishi alkawari muka yi mishi tattali za mu ƙara mishi akan wacce take azaba ce tashi akan sauran azabar yan wuta wani rifuhu ma ya kudu ‘ya'ya da dukiya da yake tinƙaho yake hura hanci yana faɗi, to sai mu gadar da waɗannan ya bar su a duniya, waya atina farda shi kaɗai zai zo jama'a, ko ɗan kamfai ba shi da shi, yadda ya zo duniya haka zai koma gurin Allah, kama ba da akum ta'udun yadda ka tafi gurin Allah yadda ka zo duniya haka za ka koma lahira. Wani rifuhu ma ya wa ya atina farda ‘ya'yanka kana mutuwa shi kenan ba wanda zai ma kara ya ce to tun da akwai alaƙa mai gwabi tsakanina da baba bari mu ɗan yi sati ɗaya tare da baba a kabari muna ɗan abin nan ma'ana dan da ɗebe ma baba cewa ba ɗan da zai maka haka ba matar da za ta yi maka haka ba wani odili ba wani ɗan sanda ko soja mai gadin ka da in ka mutu zai maka haka babu kai kadai za a tafi abin ne ka a bayan gari daga kai sai aikinka kai dan adam ina kai ina girman kai ina kai ina fadin rai ina kai ina ganin kai wata tsiya ce da har za ka yi taurin kai ga Allah da har za ka bijire wa dokokin Allah dan adam ba wani bane jama'a matar nan taka da take maka dadin baki take ma zakin baki tuni ta manta da kai ta je ana samartaka da sababbin zawarawa ta auri wani ya kwana da ita akan gadon da ka siya a gidan da ka gina da dukiyarka da wahalarka wallahi jama'a kowa ya tsaya ya ma kanshi tattali kowa ya ma kanshi tattali kada ka kuskura ka rudu suwana sun tara maka ƙasa suwana sun yaudare ka suwana suna nuna sai kai ana honorable ana ranka shi daɗe sai ka yi kai shekaru kamar na hatsi wallahi tallahi ba za ka yi ba in ma ka yi sai ka mutu wallahi sai ka mutu duk a gama tara maka girman kai kana mutuwa gawarka ta zama banza ƴaƴanka shikenan za a ce to ku ku ya a hankali ku cire rigar a hankali kada ku ya ga mana ita dan ba tashi bace rigar jikinka ba taka bace ta magadanka ne ka tuna duk abin da ka mallaka haka zaka mai haka zai zama a duniya duka duka don haka jama'a wallahi kowa ya ma kanshi tattali kada ka kuskura manzan mutuwa ya zo maka baka da wata kadama sidikin da ka gabatarwa Allah wanda Allah zai kalla ya ji tausayinka da ita ya saka ka aljanna kai musulmi kada ka zama haka wallahi kada ka gafala kada ka rudu da rudin duniya da rudin shayadinul insi na duniya wallahi kada ka rudu Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye. Don haka jama'a kun ji yawmun la bai'un fihi wala khullatun wala shafa'a la yuba'u ahadun min nafsihi wala yufada bi malin law bazalahu. Duk yadda kake da dukiya to ba za ka ba da dukiyar ka fanshi kanka daga wuta ba ina ma ka ga dukiyar ‘ya'ya ba za ka gansu ba kowa ya gudu ‘ya'ya sun tarwatse sun kyale iyayensu. uba ya gudu ya bar ‘ya'yan shi da matan shi, mai gida ya gudu ya bar yaran shi, yara sun gudu sun bar mai gidansu, ɗa ya gudu ya bar uwar shi, ita ma ta gudu ta baɗanta, lahira kenan jama'a ba ruwan kowa da kowa yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in ya- minhum yawma idhin sha'anun yughnihi a wannan ranar kowa sha'anin gaban shi ne ya dame shi me ciki cikin ya isa ko bai isa haihuwa ba fitinar ranar kiyama da bala'i za ta haife shi jama'a ya isa ya tashi ya gudu ko bai ita ya tashi ya gudu ba zai tashi ya gudu za ta kyale shi tana shayarwa za ta wurgar da shi ta yi ta kanta shi ma ya ta kan shi alƙiyama kenan jama'a alƙiyama kenan jama'a yau mata raunaha ta zahalu kullu murdi'atin amma arda'at wa taba'u kullu zati hamlin hamlaha mai ciki da ta mutu da ciki wata ɗaya wata biyu tun za ta haife shi wa taba'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara Allah ya ce zaka ga mutane suna tambele suna maye kamar sun sha wani abu Allah ya ce wa ma hum bisukara ba wani abu suka sha da zai gusar da hankalinsu ba walakin na azaballahi shadid azabar Allah ce ta tsananta a wannan ginin da haka jama'a kowa ya yi ƙoƙari ka fitar da dukiyar da Allah ya baka don kai ma ba taka ba ce ya ajiye ta a hannunka ne ka taimaki bayin Allah ka taimaki addinin Allah a sa'ad da dukiyar take da amfani a gare ka don idan ka mutu to Allah ba za ta amfane ka ba wannan dukiya la fi dunya wa la fil akhirah malam yace walau ja'a bi mil'il ardi zahaba don haka ko da bawa ya zo da kwatankwacin abin da ya kai yawan ƙwayar ƙasa ta duniya a matsayin zinare to wallahi ba zai iya bayarwa ya fanso kanshi daga wuta in Allah ya kaddara dan wuta bane duk dukiyarka in ma ka je da ita lahira balle ba a zuwa da ita ba za ka iya bayarwa ka fanso kanka ba wala tanfa'uhu khullatu ahadin ƙaunar wani soyayyar wani ba za ta amfane shi ba ya'ani sadaqatuhu ya'ani sadaqatuhu yana nufin wato abokantaka yana nufin dangantaka bal wala nasabahu kai hatta dangantaka ni wane ne dan wane wannan babu shi a lahira jama'a a nan duniya ne jama'a ake alfarma in ka je a baka kaza ai ma kaza sai a ce to waye turo ka a lahira ba haka bane jama'a a lahira ba haka bane ni dan wane ne dan wane babu wannan a lahira jama'a ina fata jama'a mun fahimta kama kala kamar yadda Allah ya ce fa'iza nufi hafis suri fala an saba bainahum yau ma'izin wala ya ta sa'aluna idan aka yi busa a cikin ƙaho busan tashin alƙiyama Allah ya ce fala an saba bainahum babu dangantaka ni ne wane ɗan wane babu ita wannan dangantaka yau ma'izin a wannan yini na alƙiyama wala ya ta sa'aluna sannan ba za su tambayi junansu ba wannan ya ce baba kaɗan san min ladan sallarka shi kuma ya ce to kaga dai ne tarbiyyarka na biya kuɗin makarantanka ka ɗan ɗebo daga ladanka ka bani wala ya ta sa'alun mace ba za ta ce wa mijinta ya san mata ba haka miji ba zai ce wa matar shi san min kaza ba a'a kowa abin da ya aikata shi zai gani wannan ita ce aya ta ɗari da ɗaya a suratul mu'minun malam ya ce wala shafa'a kuma babu ceto ai la tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton mai ceto ba zai amfane su ba wal kafiruna hum zalimun lalle kafirai su ne azzalumai malam yace mubtada'un wannan kalma ta al kafirun mubtada ce a ka'idar larabci mahsurun fi khabarihi wacce aka takaice ma'anarta a cikin khabarin wannan mubtadan dama ai mubtada la budda lahu min khabarin ko to mubtadan an hassare ma'anar shi a cikin khabarin shi me yasa ya zamto yana fa'idantar da alhasru malamai suka ce saboda an samu dhamirul fasl tawassata bainal mubtada'i wal khabari wannan dhamirul fasl din na hum hum din nan to ita ke nuni akan lallai kafirai to su ne kadai azzalimai masu zaluncin da ya fi duk wani zalunci girma malam ya ce ai ma'anar wannan wala zalima aflamu mimman wafallaha yawma idin kafirin babu zalunci mafi girma ma'ana babu zaluncin da ya kai girman zaluncin wanda ya haɗu da Allah a ranar alkiyama yana kafiri ma'ana kana kafiri ka haɗu da Allah a kiyama to zaluncin ka yafi duk wani zalunci girma malam yace wa qad rawa ibnu abi hatim an ata ibn dinar annahu qala alhamdulillahi alladhi qala wal kafiruna humuz zalimun wa lam yaqul wal zalimuna humul kafirun al-imam ibnu abi hatim ya ruwaici asari daga tabi'i ata'u dan dinar cewa yace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah da yace kafirai sune azzalimai bai ce azzalimai sune kafirai ba da sai ya zama dukkan wani zalunci ko mun kankanta shi to da ya shiga cikin kafirci kenan jama'a mun fahimta da kyau sannan malam sai ya ce wa qala ibn kasirin هذه الآية الكرسي هذه آية الكرسي ولها شأن عظيم قد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنها أفضل آية في كتاب الله tusannan sai malam ya ci gaba da ambata waɗannan kalmomi da ya ɗauko daga babban malamin tafsiri ibnu kasirin ya ce wannan aya ita ce ayatul kursi tana da sha'ani mai girma hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa wannan aya ita ce ayar da ta fi falala da daraja a cikin littafin Allah. Malam ya ce, Kalal Imamu Ahmad bi sanadihi ila Ubay ibn Ka'abin, Imamu Ahmad ya ruwaici hadisi da isnadin shi zuwa ga sahabi Ubayyu ɗan Ka'abin. Ubayyu ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama sa'alahu أي آية في كتاب الله أعظم قال الله ورسوله أعلم فرددها مرارا قال أبي آية الكرسي قال ليهنك العلم أبا المنذر والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش sai kawo wancan hadisi da muka gabatar da ambaton shi jiya hadisin da annabi yake tambayar ubayyu dan ka'abin wace aya ta fi girma a cikin alqur'ani ubayyu daga ƙarshe ba shi amsa da cewa ita ce ayatul kursi annabi sai yadda kikirjin shi yace ilimi ya kasance tare da kai yayi maka sauki ya kai baban munzir annabi yace ina rantsuwa da wanda raina ke hannun shi shine Allah annabi ya ce lalle wannan aya tana da harshe kuma tana da labba guda biyu ita ayatul kursi wannan aya tuqaddisul malika tana tsarkake Allah tana yaban Allah inda saqil arshi a wato ɗaya daga cikin gimshikan da ke wato asalin tarbe da al'arshi wannan hadisi gashi mala akas ya ce Ahmad ya fitar da shi wato da ɗan Imamu Ahmad mai suna Abdullah da Abdulrazzaq wato as-san'ani da abd ibn humaydin da abu dawud da tayalisi da abu dawud sahibu sunan da ibnu abi asim a cikin al-ahad wal masani da limam abu abdullahi al-hakim abu abdullah an-naisaburi da limam tabarani malan yace wa isnaduhu sahihun isnadan hadisin ingantacce ne wa asluhu fi sahihain asalin hadisin yana nan a cikin bukhari da muslim kama sayati ina fata mun fahimta daga ƙarshe malam ya ce wa akhrajahu muslimun bihi mun koma sama kenan jama'a muslim ya fitar da wannan hadisi sai dai malam ya ce wa laysa indahu ziyadatu nafsi biyadihi a riwayar muslim babu ƙarin nan da ya ce wallazi nafsi biyadihi ina fata mun fahimta ma'ana imamu ahmad ne ya ruwaici wancan ƙarin amma dai ƙarin ya tabbata ko bai tabbata ba ya tabbata قال يتي وقال البخاري في كتاب في فضائل القرآن وفي كتاب الوكالة وفي صفة إبليس من صحيحه عن أبي هريرة قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحفو من الطعام فأخذته وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال دعني فإني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة قال فخليت عنه فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قال قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبيله قال أما أنه كذبك وسيعود فرفعت فعرفت فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيعود فرصدته فجاء يحفو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود فرحمته وخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله شكا حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود فرصدته الثالثة فجاء يحفو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا آخر ثلاث مرات إنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود قال دعني أعلمك دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت وما هي قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك ولا يقربك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيلا قال ما هي قال لي قال قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وكانوا أحرص شيء على الخير فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما إنه قد صدق أما إنه صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب من ثلاث ليال يا أبا هريرة قلت لا قال ذاك شيطان wancan hadisin da muka karanta jama'a ajiya muka bayyana shi wato Abu Huraira an bashi ajiyar abincin wato Ramadan, zakatul fitri, zakar kono, zakar da kai. Sai ya bude ya ga an ɗiba, ya bude ya ga an ɗiba ba tare da an ɓalla kwaɗo ko ƙofa ko sto ɗin ba. Sannan dai sai ya gaji, ya zaman dako, sai ya ga wani ya zo ya ɗiba sai ya kama shi, ya kukan iyali sai ya sake shi. Annabi ya tambaye shi ya kukai, ya ce gashi gashi gashi annabi ya ce zai dawo abu hurere ya ce sai na gane zai dawo tunda annabi ya ce sai ya dawo dan annabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha shikenan sai ya dawo ko ya labe sai ko ga wannan barawo ya dawo abu hurere ya kuma kama shi ya kuma kukan iyali ya sake shi annabi ya ce ƙarya yayi maka zai dawo abu hurere ya kuma kama shi karo na uku sai wannan barawo sai ya ce da shi ka sake ni zan karantar da kai wasu kalmomi da za su amfanar da kai mai riwaya ce kada ka fahimci sahabbai an ba su cin hanci ne a'a sahabbai suna da matukar kwaɗayi game da alkhairi wa kanu ahrasa shay'in ala alkhairi wanda kun ga inda Abu Hurairah bai jiyo wannan alherin ba jama'a da wataƙila ba mu san wannan hadisin ba da ba mu amfana ba kenan ina fata mun fahimta bayan duk al'amari ya faru sai ya ce ma abu hurere ya rika karanta ayatul kursi Allah zai ba shi kariya zai mishi kaza zai mishi kaza da abu hurere ya faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce gaskiya ya faɗa ma amma makaryaci ne wannan hadisin kamar yadda kuka ji muka karanta shi a jiya gashi wato al-Imam al-Bukhari haka ya ruwaice shi a cikin Bukhari ya ambace shi a Bukhari amma mu'allakan bi sigatil jazmi lokaci ya ƙure jama'a in Allah ya kai mu gobe za mu tashi a daidai kan wannan mas'alar inda malam yace kaza rawahu al-Bukhari mu'allakan bi sigatil jazmi inda yace wa qala Muhammadu تقي الدين وصيغة الجزم أن يقول البخاري قال فلان عن فلان أو ذكر فلان وتقابلها صيغة, صيغة التمريض وهي يذكر ويروى وحتى هذه ليست دائما صيغة تمريض عند البخاري فقد حقق الحافظ صحة الحديث المعبر عنه بها في بعض المواضع zamu zo duk zamu karanta waɗannan in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe jama'a zamu saurara anan muna addu'a ta musamman ga malam Albani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi Allah ya ji kanshi ya fi mishi kusakuran shi Allah ya ɗaukaki darajojin shi Allah ya yafe mishi laifuffukan shi shi da ɗan shi Abdullahi da matar shi Ummu Abdulbarri. Allah ka amintar da su azabar kabari, Allah ka amintar da su firgicin alkiyama. Allah ka haɗa su da annabawanka da manzanninka. Allah ka haɗa su da bayinka salihai nagari shuhada'u da wato asalin masu gaskiya. Muna roƙonka ya Allah ka saka su a aljanna ka nisanta su daga wuta. Allah muna roƙonka ka amintar da mu waɗannan fitintinu da ke faruwa musamman a arewacin Najeriya. Muna roƙonka ya Allah ka tabbatar da digadigan mu akan gaskiya. ‘Ya'ya da ɗalibai da makarantu da malam ya bari Allah ka sa musu albarka. Allah ka haɗa kansu akan gaskiya. Wani sharri da makirci da ke tunkarar su Allah ka yi maganin shi. Masu nufinsu da sharri Allah ka yi maganin su. muna roƙonka ya Allah ka amintar da mu azaba kabari da firgicin alƙiyama ka saka mu aljanna ka nisanta mu daga wuta zan saurara anan nake cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik jama'a me son maladin kunna